بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون أيها المسلم الكريم نقف اليوم مع ظاهرة خطيرة للغاية التي تؤدي إلى دمار البيوت وتفريق الأسرة وطلاق بين الزوجين هذه الظاهرة صاحبها يعد كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الظاهرة كم من شاب دمرت حياته بسببها وكم من فتاة ضاع مستقبلها وكم من إنسان مرض وقتل وكم من عائلة كانت تعيش بسعادة وطمأنينة تعيش بسعادة وطمأنينة لكن بسبب هذه الظاهرة أصبحت حياتها جحيما إخوة الإيمان هذه الظاهرة هي ظاهرة الميل إلى السحر والسحرة والمشعوذين وعلماء الطب الذين يسمون أنفسهم علماء زورا وبهتانا السحرة هم السحرة والمشعوذين قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها المؤمنون اعلموا بأن السهر حرام ومن الشرك بالله عز وجل وهو مناف للتوحيد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى السحر أقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا فيؤثر في البدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة للمسحور فهذا حرام وكفر وشرك بالله عز وجل قال الله تعالى واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحد الساحر ضربة بالسيف أيها المؤمنون هل تعلمون بأن الساحر لا يكون ساحرا حتى يؤاحد الشيطان أنه سوف يعطيه أو سوف يطيعه في كل أمر فيمنعه مثلا من الغسل لجنابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يجعل المصحف الكريم في مكان قذر نعوذ بالله من ذلك أو يدخل الخلاء به أو يجعله تحت رجله أعوذ بالله أو يقرأه وهو على شجرة ويرمي به أرضا أو يكتبه بدم الحيض نعوذ بالله فالساهر لا يتمكن من السحر إلا بالخروج من هذا الدين أو يذبح للجن أو يستغيث للجن ولذلك اتفق العلماء على أن تعلم السحر حرام وتعليمه حرام وممارسته حرام وسبب لخروج من رحمة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع موبقات وذكر منها صلى الله عليه وسلم السحر إخوتي في الله الحذر الحذر الحذر الحذر من الذهاب إلى هؤلاء الدجاجلة من السهرة والعرافين والكهنة ومعلمان صب والله لا يملكون شيئا ولا يملكون من أمر الله شيئا ولا يعرفون شيئا قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إخوتي في الله ومن الأسف الشديد الناس يميلون إلى السهرة عند دفع الضر أو طلب مال أو سلطة أو بنت إذا تأخر زواجها أو زوجة إذا تأخر الحمل أو الذي يطلب الوظيفة أو طالب علم الذي يريد النجاح في الامتحان ولا يدرون أن عقوبة ذلك كله تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وزدنا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون كيف نتحسن أي كيف نحمي أنفسنا من السحر من شر السحر والسحرة أولا أن يعلم الإنسان أن الأمر كله بيد الله عز وجل قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الثاني أيها الإخوة الإكثار من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قال الحق سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ثالثا المحافظة على قراءة الأذكار الصباح والمساء لأنها تحفظك أيها المسلم من شر كل إنس وجن ومن الحسد والعين قال إمام ابن القيم رحمه الله الأذكار مثل الدرع كلما زاد سماكها لم يتأثر صاحبه إخوة الإيمان الشيء الرابع قراءة سورة البقرة في البيوت كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة قال العلماء والذي لا يعرف القراءة فلا بأس من تشغيل الجهاز في المنزل إخوتي في الله خامسا قراءة آية كرسي وآخر سورة البقرة والمعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من حديث طويل قال فيه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شر أيها الإخوة الشيء السادس قراءة العدئية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاث ثلاث مرات لم يضره شيء وكذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل شر ومكر وأن ينفقنا لكل خير اللهم آمنا في أوطادنا وصلح ولاة أمورنا ‘yan wa masu girma saƙonmu na yau wani babban abu ne wata matsala babba wadda ta zama ruwan dare gama duniya wanda wannan matsala matsala ce mai hatsari game da imani mai aikata ta dai magana guda a wajen malamai kahuri ne shi wanda aikin shi ne inda shari'ar musulunci ake za a bugi wuyan shi da takobi ma'ana hukuncin kisa wannan matsala ita ce matsalar da ta lalata diyawa daga cikin gidaje gidajen aure suka lalace za ka samu usura fami-fami kansu a haɗe suna abubuwa a tare wannan matsalar ta lalata su suka ɗalɗilce wannan ya can wance ya can matsala ce wanda take kawo sake-saken aure a cikin gidaje matsala ce babba wadda duk wanda yake aikata ta kata'an kafiri ne a shari'armu ta musulunci kuma ya kafirce mu abinda aka san koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani mana kenan ba musulmi bane shi wannan matsala tana daga cikin matsaloli wanda suka lalata rayuwar samari diyawa daga cikin samari namu dalilin irin waɗannan abubuwa matsala yana daga cikin abin da ya lalata rayuwa ta ya mace yana daga cikin abin da ya lalata rayuwa ta macen da ta kasa samun aure mana armanta ya yi jinkiri ko ko macen da ta yi aure ba ta samu allah bai arsa ta da ciki ba wannan matsala da ta zama ruwan da tana daga cikin abubuwan da ta lalata irin waɗannan abubuwa yana daga cikin matsalolin ko matsalar wannan matsala da ta zama ruwan dare za ka samu ma wani za a kai shi zuwa ga kisa a haɗa baki a kashe wani ko a tabbatar ma wani rashin lahiya ko kuma a ga wasu mutane suna zama lahiya lau uwa ɗaya uba ɗaya sai ka same su dare daya ko rana kai tsaka sun watse gaba ɗayansu ‘yan wa masu girma wannan matsala ba koyo ba ce illa matsala ta sihiri da yawa daga cikin mutane sukan koma zuwa sihiri aikin sihiri suke aikatawa suna zuwa wajen ‘yan diba suna zuwa wajen masu buga ƙasa suna zuwa wajen malaman tsubbu don tabbatar warancan matsaloli wanda muka bayyana muku a lalata wani gida a lalata wani uban iyali wani ya bar gari wata ta bar gari wani ya haukace wata ta haukace malaman tsubbu da 'yan sihiri da bokaye da masu buga ƙasa su ne matsalar wannan kuma mutane yanzu abin ya zama ruwan dare matsala ce babba sai wanda Allah ya kare da mutum ya rasa wani abu sai gudu ya je can kai ka ce a can Allah yake alhali kuma Allah ya haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu sihiri haramu mai aikata shi yana aikata haramu ya huta daga musulunci shi bokan ko shi malamin tsubbin da yake sihiri hukuncin shine kisa a shari'ar musulunci sun lalata gidaje sun raba uba da ɗa sun raba mata da miji al'umma ta lalace an shiga cikin wani yayi mara kyau dalilin waɗannan bokaye da suke aikata abubuwa wanda ba su dace ba addininmu na musulunci kuma ya haramta ya karantar da mu ka shaidinmu da zuwa irin waɗannan wurare yawan masu girma kusancewa shi wannan aiki na sihiri ko diba ko buga ƙasa ko wani tsubbu yana hutar daga mutum jira ga musulunci yana daga cikin shirka da Allah subhanahu wata'ala kamar ka gama Allah da wani kuma yana kore tauhidi ma'ana kenan baka rogara da Allah ba ka je wajen boka baka dogara da Allah ba kaje wajen malamin tsubbu baka dogara da Allah ba kaje wani ya buga maka ya diba maka akwai sa'a ko babu baka dogara da Allah ba tauhidinka ya lalace ka huta daga cikin musulunci matsala ka karuwa za ta yi ba rage za ta yi ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye yawa masu girma ya zama dole kowa ya san cewa addinin musulunci ya hana irin wannan abubuwa imam ibn qayyim ibn qudama yake cewa sihiri shine wani kulle-kulle da ake ko kaga ana kulla wasu igiyoyi ko wasu layu ko wasu abubuwa da ake darmawa ko wata igiya ana wani tohi a ciki ana kiran sunan aljani ko ana kiran sunan wani koda mala'ika ne masu cewa suna aiki da ruhanai babu zancen wani ruhani sihiri ne bokanci ne din kaji an ce malamin tsubbu to boka ne da shi da boka basu da bambanci uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kan wani ya ruɗe ka ya ce a kakkaje wajen boka wannan shi ne haramu amma za ka yi zuwa wajen malam taimako ne tashi tsaye ne kahurci shirka ne da allah kakka sake wani ya sa ka ya baro ka ya kai ka ya baro ka duk wanda ya mutu yana wannan aikin kai ka ce kamar bai taba shiga musulunci ba duk wanda ya mutu ya je wani malam dan boka ko wani malamin tsubbu ko wani mai buga ƙasa Allah ya kiyaye lokacin shi yayi kai ka ce bai taba sanin la ilaha illallah mana ya mutu yana kafiri yawa masu girma mas'ala ce babba wanda ya kamata kowa ya ma kanshi fada maza da mata yara da manya malamin qudama sai yake cewa wasu kuma sai kaga suna wasu maganganu ko a rika wani rubuce-rubuce a bisa allo ko a takarra ko a allon karhe ko amine ne sihiri ne bokanci ko wannan abin kuma zai iya tasiri ga wanda aka ma ko da baya nan malaci ta wannan haramu ne kahurci ne shirka ne da Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa mutane waɗanda suke aikata irin wannan aiki na sihiri menene suke bi suna bin shaidannai ne shaidannai ne suka hutar da su suka kafirtar da su suke aikata aiki na kawurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya je wajen boka ko dan diba ko wani malamin tsubbu kuma ya gaskata shi da abin da yace yace ma zaka samu ko yace ma zaka samu kariya ko yace ma zaka zama kaza kuma kace malam na yarda eh haka ne faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama ka kafirce ma qur'ani ka huta daga cikin musulunci daman shi ba a magana shi kahuri ne kada'an kai da kaje ya diba maka ya karanta maka ya rubuta maka ya ce maka ga abin da za a yi kayar da a zuciyarka kaka hurta ba karamin matsala ba ce Allah ya kare mu yawan masu girma kusan cewa dan boka ko sihiri bai zamantowa bai sihiri ko wani malam dan tsubbu bai zamantowa malamin tsubbu sai sun yarjejeniya da shaidani cewa zai mushi biyayya 100 bisa 100 shine malam ya ce a misali zai ce mushi ka hwasa wankan janaba kaga kenan mutumin da ya hwasa wankan janaba babu shi babu sallah khamsu salawat duk sallar da ya bai da tsarki sallar ba ta yi ba ya hana shi wankan janaba ko kuma ya sa shi ya taka alqur'ani mai girma a'udhu billah ko ya sa shi ya kai qur'ani wajen wani wuri wanda bai dace ba wurin kazamta ko ma ya shiga ban daki da shi ko ya zamanto ya sa qur'ani wajen rubutun shi tawadar shi ne jinin haila na mace tsubbu ne ake yi tawadar daga bokanci ne kahurci ne wai ƙur'ani ake ma haka nan ko kuma ya zamanto shi wannan mai sihirin ba zai samu damar yin wannan sihirin tabbas sai ya huta daga cikin musulunci baiwa ga mutum gashi nan boka ne ko malamin tsubbu ne yana mu'amala da aljannai kuma a ce addinin shi yana nan a'a ya huta daga musulunci sai dai idan ya tuba in Allah ya nuhe shi da shirya ya tuba ya dawo musulunci yanwa masu girma irin waɗannan mutane masu aikata irin wannan ta'asa za su iya yanka don shaidani za su iya neman agajin shaidani akan aikata wani aiki don haka shi sa malamai suka yi ittifaki babu malami ɗaya wanda ya saba akan cewa sihiri sanin shi haramun ka ce yau zan je in karanci sihiri haramu ne ko ka karantar da wani shi ma haramu ne ko ka aikata sihiri shi ma wannan haramu ne dukkan wani yana hudar da mutum daga addinin musulunci daga rahama Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku masu imani ku nusanci wasu abubuwa guda bakwai masu hallakarwa a cikin su sai manzo Allah ya ambaci sihiri ya kamata yawa masu girma mu kare hannuwanmu mu kare kunnuwanmu mu kare ƙafahuwanmu daga zuwa waɗannan zuwa wajen bokaye ko malaman tsubbu yanzu abin ya zama toma a zamani akan buɗe gurup gurup na wazaf na wani malamin tsubbu a ciki za ka shiga a ciki za ka hudu matsalolinka a ciki zai hudu ma abin da za a yi a yi yanka kaza a kawo zakara baki ko a zakara hori ko tumkiya kaza a cikin wazaf a cikin salularka yana wani wata duniya kai kana wata duniya kuma tsubbu ne ake tsahi ne ake kuma aljani ake aiki da shi to wannan kahurci ne bai dace bai kamata musamman mata masu neman mallaka kowane ne abin da ya kama da wannan gurub-gurub suna nan a cikin salololin mutane ana abubuwa na tsubbu ana abubuwa na tsahi huta daga musulunci da salularka ka huta daga musulunci baka sani ba sai aikin sihiri Allah ya kare mu Allah ya kiyaye shi yasa uwa masu girma nace muku wannan matsala ba matsala ba karamin matsala bace matsala ce babba ta lalata abubuwa da yawa yan uwa masu girma yana daga cikin abun bakin ciki wanda zai sa mutum ya hawaye da kunnen shi da idanuwan shi shine idan kaga mutane yadda suka raja'a suka karkata zuwa ga irin waɗannan abubuwa wai duk wani wanda ya ji kumci maimakon ya koma zuwa ga Allah to zai koma zuwa ga wani dan boka ko wani malamin tsubu wani ɗalibin ilimi haka mai neman kuɗi mai neman mulki kowa kai ka ce Allah baya ne kai ka ce Allah subhanahu wataala bai aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya karantar da mu in ka shiga cikin kumci amma ya jiwul mutar wane ne yake hudda damuwa kai ka ce manzon Allah bai karantar da mu ba wane ne yake badawa kai ka ce manzon Allah bai karantar da waye yake hanawa kai ka ce manzon Allah Allah bai aiko shi ba ko bai karantar da mu ba sai mutum ya gudu ya ta wajen malamin tsubbu ka rasa imani ya raba ka da kudadanka ya raba ka da imani matsala ce babba matsala ce babba yawan masu girma za ga cewa masu zuwa irin waɗannan wuraren tsammani suke addinin musulunci babu kariya masu zuwa irin wannan wuraren neman kuɗi yake tsammani yake addinin musulunci manzo Allah bai karantar da mu ba azkar wanda mutum zai nemi alherin duniya da lahira wannan abun yake sawa su gudu su tai wajen wannan malamai ko wajen wannan masu bokanci wanda suke na zahiri da na ɓoye ba san ba cewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin gatacce duk wanda ya je wajen wani boka ko wani malamin tsubbu ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a karɓan sallar shi kwana arba'in duk sallar da yake wahala yake yi kamar bai salla ba dalilin zuwan shi wannan wurin da ya je na sihiri ko kuma tsahi ko bokanci salla ta kwana arba'in ɗan uwa masu girma salla ta kwana arba'in babu ita to wannan ba karamin matsala bane ya kamata mu karantu ya kamata mu zamanto musulmai na gaske ya kamata mu san cewa a cikin addinin mu na musulunci komi akwai shi musulunci baya tsahi musulunci ya haramta bokanci musulunci ya haramta diba ƙarya ne ba wanda ya san gaibi sai Allah musulunci ya hana ka je ka nemi agajin wani wanda ba Allah ba musulunci ya hana ka tokar ma ka sa a zuciyarka ma akwai wani wanda ya mallaki wani abu wanda ko Allah bai so ba abin zai yiwu musulunci ya hana ka sa a zuciyarka cewa ga wani ya mallaki komi shi ke ba da kuɗi shi ke ba da ɗiya shi ke ba da mulki shi ke ba da arziki ka tsaya ka yi aiki da ƙwaƙwalluwarka don mi bai ba kan shi ba ka kalli boka rayuwar boka yana daji a ƙasan icce mutane a maraya suna cin abinci mai daɗi su sha ruwan sanyi su sha fanka yana can kasan icce kuma kudi zaka dauka kai ka kai mishi wo kuma kace arziki kake so ka tsaya kai aiki da kwakwalwarka kayan jikin shi lalatattu ne wari yake tsami yake yi ba abincin girki yake ci ba wurin shi in ka je rakatau haka zaka ga abubuwa marasa kyau amma kuma sai ka ga wai mutum ya je neman mulki wai mutum ya je neman kudi wai mutum ya je neman ƴaƴa kai tunanin inda yana badawa ya ba kanshi boka ya ce ma wani wai zaka zama shugaban kasa shugaban ƙasa to ai da shi ya zama shugaban ƙasa ko kanan shi ko ɗan shi ko wani malamin tsubu ya ce mulkinka mu muke rike da shi in muka sake muka goce zai goce mulkin zai wadi sai ga ana tabinsu babu wanda yake da tsananin san kai kamar malamin tsubu san kan shi kawai yake abin da ya sha tsubu ma don ya sato kudaden mutane sa cin aljihun shi a ce kuma yau ga shugaban ƙasa hakana da ikon da in kaga dama mulki ya tsaya in kaga dama mulki ya hwadi kuma baka ba kanka ba haba yan uwa masu girma ya kamata mu lika la'akari da kokolluwar da Allah ya bamu wasu abubuwan in ga tsaya kai nazari da kyau zaka cewa ba gaskiya bane addinin musulunci ya bamu kariya daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu yan uwa masu girma za mu zana abubuwa wanda za su baka kariya su baka kwanciyar hankali ba tare da kaje wajen wani boka ba ko wani malamin tsubbu ya ci kudinka ya sace maka imani ya sace maka kudade abu na farko shine kai mai imani kasancewa Allah subhanahu wataala shi yake rika da komi babu wanda ya sa abin da zai faru sai Allah ba mai badawa mai hanawa sai Allah babu wanda zai kashe ko ya raya ko ya sa bakin ciki ko ya sa horin ciki sai Allah madaukakin sarki saboda mabudin gaibi a hannun shi yake subhanahu wataala wa inda mafatihul ghaib dan wa masu girma abu na biyu sai mu yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kaga dan boka ko mai sihiri ko wani dujal ko wani malamin tsubu suna aiki da shaidannai ne mutum ya yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan Allah ya kare shi da duk wani kaidin shaitani Allah subhanahu wataala ke cewa in wani shaitan ya same ka ka ji wani alama na shaitan to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in shaitan ya sa maka kana da wata rashin lahiya a ce ma sai kai sihiri zaka warke to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bata ce zaka koma abu na uku yan uwa masu girma wanda zamu ba kanmu kariya shine kiyaye da karanta addu'o'i da azkar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na sahai da marece akwai addu'a da zaka yi bayan sallar asuba ko kuma da sahe kafin dai rana ta yi dama kowa a bude manzo Allah ya karantar da mu ka karanta kaza ka karanta kaza ka karanta kaza akwai littafi mai muhimmanci hisnul muslim wanda malami ya shiga hatani idan mutum ya dibe shi zai ga cewa ga addu'o'i iri-iri kwanciya tashi shiga banɗaki huta daga banɗaki na neman arziki neman kariya neman ya'ya ya za a in kare kaina a cikin wani littafin duka akwai shi kuma hadisai ne ko manzo Allah a bakin shi mai tsarki ya karantar da waɗannan addu'o'i kaka sake wani sace maka imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu qayyim yake cewa wannan azkar da manzo Allah ya karantar da mu na sahi da marece idan mutum ya tsaya da kyau yana yin su yace kamar wata rigar silke ce ta yaki duk lokacin da rigar silke ta yi ƙarhi to lokacin da kuma kariyarka take ƙarhi kenan duk lokacin da koma ka zuwa ga Allah karatattuka da kake yi azkar na bakinka da kake yi suka yi yawa to kariyarka za ta yi yawa kaka sake ka koma zuwa ga wani abu don ya kare ka ba mai ba da kariya sai Allah subhanahu wataala ko manzo Allah ya karantar da mu abu na hudu mu yawaita karanta suratul baqara a cikin gidaje hadisi ya tabbata hadisi abin hurera manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku sanya gidajenku kamar makabarta saboda shedan yana gudu duk gidan da ake karanta suratul baqara shedan yana gudu sai malamai suka ce wanda bai iya karanta suratul baqara sai ya kunna a salular shi ko wani mp3 ne ko menene ko radio ka kunna suratul baqara a gidanka kamar kana ma gidan ruqiya shedan zai barka duk wani kaidi duk wani makirci inda aka turo shi gidanka to ba zai shigo ba dalilin wannan abu na biyar ayatul kursi aya ce karama karama babba za ta kare mutum daga duk wani kaidi duk wani makirci duk wani sharri sai kuma qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq to nan kuma da yawa daga cikin mutane sai ga cewa ai sun yi karamci ayatul kursi karama ce kula uzu rabin nas karama ce kula uzu rabin falak karama ce anya sun iya kare ni anya ku sun iya kare ni ba sai na yanka ba sai na yi kaza sai na yi kaza sai na yi kaza to wannan tunani ne kamata mutum ya hudda duk wanda bai imani ba da cewa Allah zai kare shi to ba zai samu kariyar ba dole sai ka sa a ranka cewa Allah subhanahu wataala shine mai karewa da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri da mi aka kare shi qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil falaq ayoyi ne manya-manya kaka gansu kanana manya-manya ka rika yin su a kowane lokaci zaka samu kariya Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu wani hadisi mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai kai bawa mai imani lokacin da ka zo kwanciya sai ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace to tabbas ba za ka gushe ba wani mala'ika na musamman Allah zai aiko ya rika kare ka har sai ka wayi gari kuma shaidan ba zai kusance ka ba inda kana karanta ita wannan aya hadisi daga ibn mas'ud sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya karanta ayoyi guda biyu na karshen suratul baqara to sun ishe shi sun ishe shi daga duk wani sharri to irin waɗannan abubuwan su ne kamata mu san su idan ba mu san su mu je makaranta mu san su malaman mu ga sanar sai su karantar da mu azkar ne gajeru amma kuma manya gare su saboda manzo Allah shi ya karantar da su shi yace utitu jawamil kamil manzo Allah Allah ya bashi dunkulallun kalmomi abu na shidda wanda ya kamata a ce mun kare kanmu yawa masu girma shine addu'o'i amma ba kowace addu'a ba addu'ar da suka zo daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a misali bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim wannan addu'ar ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta ta sau uku to babu abin da zai cuce shi kowane ne ko an yi niyya a maka to babu abin da zai same ka dalilin wannan zikiri da ka karanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutumin da ya karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq in da karanta ta so uku to sallallahu alaihi wasallama yace babu abin da zai same ka sharrin mutum ko aljani kaga addu'o'i ne gajeru ko manzo Allah sai karantar da su shi yasa kenan kulawa da zikiri na sahi da yamma waɗannan suna ciki yawan masu girma idan mun nemi kariya mu nemi kariya wajen Allah waɗannan abubuwa na sihiri ya kamata a ce mutane sun shafa ma kansu ruwa saboda abu ne wanda zai tafi da imaninka kuma za ka shiga cikin wani yanayi mara kyau kuma abu ne wanda musulunci ya haramta kake yi amma mutane suka ganin kawun ba koyi ba ne duk abin da za a yi a yi sihiri duk abin da za a yi sihiri kowa ya sani irin matsalolin da suke kawowa irin wannan sirce-sirce da ake wane ya ma wane wane ya ma wane yan kasuwa ne yan kasuwa mace da a gidanta kishiya da kishiya abubuwa ga sunan iri-iri kala-kala uba da ɗa an lalata gidaje an lalata komi an lalata al'umma dalilin mi dalilin sihiri shi sa musulunci bai sassabci ba wajen duk wani boka ko wani mai diba ko wani malamin tsubu hukuncin shi ne a kawo shi wani hili mutane suna gani a yanke kanshi wannan shi ne hukuncin shi saboda irin fasadin da yake kawo lalaci da yake sama mutane a cikin rayuwar sayo da gobe Allah ya samu daga cin bayi na gari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariyar shi duk wanda ya muna nuhace mu da wani abu wanda yake mara kyau da mu da ƙasanmu da al'ummar musulmi gaba ɗaya na duniya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare mu Allahumma aminna fi awtanina wa salahu la tamurina Allahumma aminna fi awtanina wa salahu la tamurina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين muna roƙo wajen Allah subhanahu wataala wanda ba su da lahiya daga cikin mu Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya duk wanda suke da bukatu na alheri Allah subhanahu wataala ya cika musu na sharri kuma Allah ya watsa Allah subhanahu wataala muna roƙon shi waɗanda suka rasu daga cikin mu Allah ya haska kabarin su Allah ya yalwata musu Allah ya hada su da mala'iku na rahama mu idan lokacin mu yayi Allah subhanahu wataala cika mu da imani اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله